أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai sunna tv eks islam kitabu was sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshin ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin kamar a zahiri sun ci karo da juna yan uwa da suke bibiyar mu sun san muna tafiya ne da tare da littattafai guda biyu littafi na farko shine littafin daf'i hamil tirab عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكما شين للتافن واتو أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو آه آه wannan shine karatunmu na 106 insha Allah ta'ala za mu tashi ne a cikin suratu Yunus a cikin waɗannan littattafan guda biyu za mu fara yi da littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi domin shine kawo aya wadda take akan jeri dama muna bin jerin ayoyin alqur'ani ne tunda mun hada littattafai ne guda biyu kenan kowanne za mu dubi wace aya ce take wato akan abin nan to eh suratu yunus sura ce wadda mai ta'liqi mai tahqiqin wani littafi sheikh mustafa al-adawi a ƙarshen wato a farko ya sa alama a ƙasar littafi kenan don yayi bayani sai kawo bayani da wato al-mufassir Sheikh Tahir Ibn Ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan yace summiyat fil masahifi wa fi kutubit tafsiri was sunna suratu Yunus an sanya mata suna a cikin wato al-masahif al-qur'anai kenan da kuma littattafan tafsiri da sunna kuma an kira ta suratu yunus yace li annaha faradat bi dhikri khususiyati liqaumi yunus domin za ta keɓanta da fadar wato kamar khususiya ta annabi yunus annahum mutanen annabi yunus afwan annahum amanu ba'da an tawa'adahum rasuluhum bi nuzulil azab sun yi imani bayan manzon su yayi musu wato tsoratar da su daga azaba za ta sauko fa'afa Allahu anhum lamma amanu sai Allah ya musu afu a lokacin sun kai imani wa zalika fi qawlihi ta'ala cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizy fi al-hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin to malam yace wa tilkal khususiyya karamatan li yunus alayhi salam wannan khususiyya ce wadda ta zamanto karama ga azaba za ta zo amma kuma suka yi imani Allah ya karba duk da yake wannan me yasa waɗanda suka firanto ba a karɓar ba suka ce sun yi imani saboda Allah ya san imanin su ba na gaskiya bane ina fata an fahimta don wanda zai yin wannan tambaya malam yace walaysa fiha dhikru li yunus ghayra dhalik an gane ko yace babu ambaton yunusa a cikin wannan sura in ba wannan wurin ba wa qad dhikra yunus fi surati safat bi awsa mimma dhikra fi sur fi hadhihi sura malam yace abin mamaki an ambace annabi Yunus a cikin suratu safat fiye da yadda an kai ambace shi a cikin wannan sura kenan kaga suratu safat ita ya kamata a sama suratu Yunus ba wannan sura ba ina fata an fahimce ni walakin wajhu tasmiya la yujibuha amma ba dole bane abin da yasa aka zabi wannan suna ba dole bane dan saboda an fi ambaton sa ko ko an fi fayyace bayanin sa a cikin suratu wato as-safat wal azharu indi annaha udifat iwadan an an yuqal malam ibnu ashur yake cewa kamar abin da ya fi fitowa fili a wajensa cewa an danganta ta zuwa ga yunus tamyizan laha an akhwatiha al arba'a don a bambanta ta daga surori yan uwanta guda hudu al muftataha bi alif lam ra wanda suke budewa da alif lam ra yace walidhalika udifat kullu wahidatin minha ila nabiyyin yace shi yasa kowace sura mai alif lam ra an ka danganta kowace zuwa ga annabi au ƙaumin ko waɗansu mutane au ƙaumi nabiyyin kenan ko kuma wato mutanen wani annabi iwadan an an yuqala alif lam ra al'ula marmakon a ce alif lam ra ta farko alif lam ra athaniya ta biyu malam yace wa haka za fa inna ishtahara fa inna ishtahara surati bi asma'iha malam yace haka ne al'amarin yake wato shaharar sura da sunayenta awwalu ma yashi'u bainal muslimin abun da wanda yake yaduwa a tsakankanin musulmai bi au bi ulal kalimatin lati taqa'u fiha da kalima ta farko da take faruwa a cikin ta idza kanat fawatihuha hurufan muqatta'a idan ya zamanto haruffanta sun zamanto haruffa ne na muqatta'a wanda ake karantawa da alif lam mim da alif lam ra fakanu yud'auna tilka yad'una tilka suwar bi al hamim suna kiran su al hamim surori masu hamim hamim da al alif lam ra da surori masu alif lam ra alif lam ra an gane ko wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan to wannan dai bayani ne wanda wani malami ya kawo shi mai tahqiqin littafin ya ga akwai buƙatuwa ga kawo kowace sura wani lokaci ya kawo irin wannan saboda ya ga cewa malamin ya yi bayani mai kyau shi yasa sai ya amfani da shi ina fata an fahimta to wannan kenan sai abu wanda ya kamata mu ƙara su alhamim kinnan wani lokaci ana ci musu alhawamim alhawamim surori masu fara da hamim guda bakwai akwai suratu ghafir sannan kuma akwai suratu fussilat akwai suratu ashura suratu shura sannan kuma akwai suratu wato az-zukhruf sannan kuma akwai suratu dukhan suratu dukhan sannan akwai kuma suratu jathiya sannan kuma akwai suratu al-ahqaf da fatan dai an fahimta to wannan sai a kira su al-hawamim ko al-hamim sura waɗanda masu iyali na hamim kenan sun haɗe waɗannan hamim ke shi ne abin da ake so a ce su ko waɗancan da an ce sun fara da suna annabi suratu ibrahim da suratu yunus da suratu hud sun fara da alif lamra alif lamra sai yasa ce shi yasa ce suna farawa da suna annabi sai kuma suratul hijri wadda ta fara ne da hijr shine kama a ce kunci ko wani rafi wanda wato samudawa su kasance suna rayuwa a cikin sa kenan su ne ke nufin mutanen wani annabi domin an ce walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin dan saboda yan uwa su fahimta wani malami wani lokaci malami zai kawo bayani amma sai ka iske bayanin sa dole na buƙatar sai an dan ce wani abu don a fayyace wallahu ta'ala alam to za mu shiga cikin karatu ga dangaren da izinin Allah wato mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ko mu ce ta farko a cikin wannan karatu mas'ala ce ta 413 a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce yufassilu al-ayat Allah yana rarrabe ayoyi liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu sani wannan shine wato qira'a ta Hafs da Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub da Imam Ibn Kathir yufassilu al-ayati Allah yana rarrabe ayoyi amma idan muka diba sauran qurra sun karanta nufassilu al-ayati mu su Allah muna rarrabe ayoyi to da an ka ce nufassilu nan sai ya zama to nunul azama ce nunun wadda take nuna girman Allah ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba kidan sai ya zama to nufassilu kamar akwai tashabuh amma al-muhkam ayoyin da suke nuna cewa Allah shi kadai ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda kuma cikin Qur'ani za kai karo da wurare daban-daban wadda nunul azama za ta zo ina fata an fahimta to sannan kuma inda an ka ce yufassilu al-ayati sai zaman to a wajen malaman balaga da an ka ce inda fi khalqis samawati inda fi khalqis samawati wal ardi wato da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu adda as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq to kaga ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan dannan abubuwa ba na halitta samai da kasai wato an gani ko sai da gaskiya duk abubuwan da Allah halitta Allah bai halicce su ba sai wato dan gaskiya halitta ce wanda take an halicce ta da manufa ingantatta an gane ko sai ce yufassilu al-ayati to da yace ma khalaqa Allahu yufassilu ay yufassilu Allahu al-ayat kaga nan ya zama to akan uslubin gaiba ne ma'ana kamar an tafi da tsari irin na magana daya amma da an ka ce nufassilu al-ayati an ka kawo nunun a kira'a wadda ba ta Hafsa ba ba ta Abu Amr ba ba ta Yaqub ba ba ta Ibn Kathir ba an yi iltifati kamar ana tahiya ne akan usulubin wanda babu shi nan ana magana da shi sai aka juyo ana magana da wanda yake yana nan wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sun ce Allah ya rike da sai ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abun da yake abin kyama mai girma mummunan abu to kaga bai ce laqad ja'u shay'an idda ba sai malamai suke kiran shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha da ake kira Abdulmalik bin Quraib al-Asma'i yake cewa sunan ana kiran shi al-iltifat cikin ilmin balaga iltifat kuma nau'i daban-daban ne al-iltifat min al-ghaiba ila al-khitab min al-khitab ila al-ghaiba duka dai al-muhimmu dai shaja'a ce ta larabci domin nan Allah yana magana kamar ya ce sun ci sun ce kaza sannan ce kun aikata abin da bai da kyau saboda wanda zai iya gaya maka magana ya kalli kwaye idon kai gaya maka kina in ma baka nan ya fi ma damar da zai iya faɗa shi yasa Allah baya jin tsoci laqad ji'tum bai ce laqad ja'u ba shi yasa ya kira shi shaja'atul arabiyya jarumta ta yaren larabci ina fata an fahimta to wannan shi dai ne abinda abba yani kan waɗannan qira'at malam ya ce to wallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala fassala al-ayati ya rarrabe ayoyi lil ulama'i ga malamai wal juhali da kuma jahilai aidan gaba daya to me yasa Allah ce liqaumin ya'lamun ga mutane masu sani kawai malin yace qulna zamu ce lamma kana yaqa'u tafsilul ayati da ya kasance rarrabe ayoyi yana faruwa ne maksusan keɓance bil ulama ga malamai wantifa'uhum bit tafsili an gane ko an gane ko sannan kuma malamai su ne suke amfanuwa an gane ko da rarrabe ayoyi akthar mafi yawa adafa tafsila ilaihi sai Allah danganta wato ilaihi zuwa gare shi an gane ko rarrabe ayoyi sai Allah danganta shi da wajen ya ce yufassiru Allah shi ke rarrabewa shi yasa ce ilaihi bai ce ilaihim ba ko kuma nufassiru a wata qira'a din wanda mun kai bayani an gane ko wa khassahum bih sai Allah keɓance su ko malamai da mi da tafsilin ma'abuta sani suna an ka rarrabe ma Allah ya rarrabe ga masu mi ga masu ilimi me yasa ba a kawo jahilai ba saboda su malamai su suka fi amfanuwa da shi an gane ko ko kuma su ne ma za su isar da shi zuwa ga waɗansu to kaga wannan ka'ida ce wadda kuma cikin ulumul qur'an ko tafsirul qur'an bil qur'an zaka iya samun misali fiye da dubu ma ko abin da ya kama da haka ma'ana ka'idatul ijmal wat tafsir kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir cikin qur'ani Allah zai kawo abu a dunkule to in ka jojen fassara shi zaka samu ayoyi masu yawa in ka fahimci wannan cikin tafsirul qur'ani bil qur'an zaka daukan misali fiye da ma dubu ma a fahimta ta misali zaka iske Allah ya ce kazzabat qaumun nuhin al mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata annabin su sai ka kawo ayoyin da suka nuna sun karyatar da annabi nuhu suna na cikin qur'ani masu yawa to za qur'ani galibi yana kawo abu a dunkule wajen fassala shi sai ka ji wajen tafsirikin shi wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kada ka bi son soye-soyen ran waɗanda suka karyatar da ayoyinmu soye-soyen su suna da yawa a cikin aqida a cikin wahayi a cikin kaza a cikin kaza shi qur'ani zaka ya kawo abu idan ka tafi wajen fassara shi zaka samu tafsirin shi ayoyi ne masu yawa ina fata ana fahimta ta misali Allah subhanahu wa ta'ala ce ka da abi ali fir'auna wal ladina min qablihim wato al'adar qurayshawa ko lamarin su ko al'adar su ko dabi'ar su kamar wa ali fir'auna mutanen fir'auna wal ladina min qablihim da waɗanda suka gabace su sai Allah ce kazzabu bi ayatina ina fata an fahimce ni ko kuma kazzabu bi ayatillah akwai guda biyu a cikin suratul anfal almuhimmu kuma akwai guda a cikin suratul ali imran alarmumi masu harda sun karyatar da ayoyin mu to kaga yaya fir'auna ya karyatar da ayoyi waɗanda Allah ba mu kissoshin su waɗanda suka gabaci su su fir'auna yaya sun ka karyatar da ayoyin Allah ina ayoyin da suka yi bayanin wannan irin su za mu ci misali adawa da yahuda da huda da mutane annabi hud adawa kenan da kuma samudawa misali da sauransu ina fata an fahimce ni to dan haka dai sai ka iske tafsiri ya yawa fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubin su nan ma tafsili ne zunubin su daga ciki akwai shirka sannan mutanen annabi shu'aibu suna tauye mudu mutanen annabi hud misali sun soke taguwa akwai zunub mushtaraka akwai zunub khassa waɗanda cikin shirka dukkan sun yi tarayya don ya ce qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu sannan kuma akwai zunubai khassa wanda mutanen annabi lutu sun sun shahara bayan shirka da luwadi ina fata ana fahimta ta da abin da ya kama da haka dan haka da cikin qur'ani zaka iske kalma guda wadda za ta buƙatar aya 40 wani lokaci ko 30 wajen fassala ta to in ka fahimci qa'idatul ijmal wa tafsil zaka fa'idantu da wannan ka'ida kwarai da gaske mai so ya koma cikin muqaddima ta adwa'ul bayan da kuma muzakkira da Dr. Ahmad Muhammad Al-Buraidi na kasar Saudiya ya rubuta da sauran kuma ka'idodi littattafan da sun kai tanawul na tafsirul Qur'an bil Qur'an mutum zai ga wannan wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 414 malin yake cewa a cikin as'ilatul Qur'an al-Majid fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce wa akhiru da'awahum mutanen aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma wato da'awahum kiran da za su yi an gane ko fiha a cikin aljanna subhanaka allahumma ko addu'a da za su yi shine su cewa subhanaka allahumma addu'a ba ta ibada ba wa akhiru da'awahum karshen abin da za su yi kira da shi anil hamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai a suratu Yunus aya ta goma. Malam yace ma a anna aqwali ahlil janna tare da cewa maganar yan aljanna wa ahwalihim da kuma halayensu na abubuwan da za su aikata la akhira laha ba su da ƙarshe li anna aljannata domin ita aljanna darul khulud gida ne na tabbata to tun da gida ne na tabbata ya za a ce ga ƙarshen abin da za su faɗa kunna za mu ce ma'anahu abin da amma ake nufi wa akhiru du'a'ihim ƙarshen maganar da za su faɗa fi kulli majlisin a dukkan zaman da za su yi du'a fi kulli majlisi du'a'in a kowane majalisa ta addu'a au zikirin ko ko ta zikiri au tasbihin ko ta tasbihi an gane ko fa inna ahlal janna domin mutanen aljanna yusabbihuna suna yin tasbihi wa yadhkuruna suna ambaton Allah littana'umi a'a don jin daɗin ambaton Allah wattalazzuzi wato littana'umi don nuna jin daɗin ni'imar Allah wattalazzuzi da jin daɗi bizikri da ambaton Allah wa tasbih da kuma tasbihi da suke yi ma Allah ba dan tsarkake Allah subhanahu wataala shine tasbihi ba dan saboda ibada ba a'a ba sa yin ibada ina fata an fahimta duk da yake an ce ba a yin ibada a ran tashin alkiyama akwai taksisin da ake yi da ahlul fatra waɗanda annabawa ba su zo musu ba shin za a yi sasu ibada ko ba za a sasu ba a'a za a sasu ibada saboda su nassi ne ya fitar da su cewa za a ce musu su shiga wuta taklif kenan idan suka shiga cikin wuta wuta ce Allah zai hasa tunda mun yi magana kan su cewa su manzo bai zo musu ba litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun to su ya hukuncin su zai kasance waɗansu malamai suka ce su waɗannan mutanen kawai misali yan wuta ne waɗansu malamai suka ce a'a ba za a ce yan wuta bane amma Allah zai musu hisabi tunda akwai hadisai za a sa su su je su kun hasa wuta a ce su je su shiga wanda ya shiga daga cikin su kinan aljanna zai shiga domin a nan duniya ma in Allah ya umurce shi zai yi tun da wuta abu ce mai kuna can kuma a duniya ibada abu ce mai wahala wanda bai shiga ba kuma wuta zai shiga to kaga an ce lahira ranar aiki ranar sakamako ce babu aiki to sai ai taksisin waɗannan mutanen saboda ɗalibin ilimi ya hattara ga lokacin da yake faɗar magana saboda akwai waɗanda suna jiran su ji inda an ka samu wani ɗan tasgaro ko wani ɗan kuskure su samu abin da za su faɗa ina fata an fahimta to da haka tasbihin da ake cewa suna yi su yan aljanna tasbihi ne na ni'ima wanda kuma mun kawo sabani shin su ahlul fatra har da ƴaƴansu haka ne ko ƴaƴansu su ba za a yi musu hisabi ba za a kai su aljanna akwai sabani tsakanin malamai waɗansu suna ganin cewa an ce ƴaƴan mushrikai khadamu ahlul janna waɗansu kuma sun ce hadisin bai inganta ba za a yi riska su da iyayensu kenan wanda ya shiga kenan kamar Allah ya san in ya girma ga yadda zai kasance wallahu ta'ala alam to mas'ala ta gaba mas'ala ta 415 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce qad ankara Allah ta'ala alal kuffar Allah yayi makafirai musu ihtijajahum bi mashi'atihi kafa hujja da son Allah kamar abin da Allah ya so an gane kuma shi'a ta Allah fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wato a cikin suratul an'am ayata wato 48 sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay sayaqulu alladhina ashraku mushrikai da sanu za su ci sai a cikin suratu wato an-nahl Allah bayyana sun faɗa ma wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay saboda Allah ya san wannan yana daga cikin ijazi na Qur'ani Allah ya ce za su faɗa to kaga da suna iya karanta Qur'ani sai su shiru su ki faɗa wannan su ce to kun jaci za mu ci kaza ai shiru ka a faɗa a nuna ƙarya yake amma da yake Allah ba da labari sai da suka faɗa wannan yana daga cikin tafsirul Qur'an bil Qur'an inda ka ji Allah ce kaza zai faru to ka je ka nema cikin Qur'ani in zaka ga ayoyin da suka faɗi wannan karara ko ko ta fuskar istinbati zaka iya fitar da wannan koda ba a samu abin da faɗi shi karara ba shi ma wannan bincike ne mai yawa sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha da sannu wawaye za su faɗa ka ku gasi da suka faɗa don amsar da za a ba su ta zo qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim da ba su faɗa ba da ba za ba su ba su amsa ba to cikin qur'ani irin wannan yana da yawa ka san yadda zaka tafsirin qur'ani in yace abu kaza zai faru ko ya faɗi karara ko ko ta fuskar istinbati sai ka fitar da wannan ina fata ana fahimta ta to da haka dai wannan tafsirul qur'ani bil qur'ani kuma dai yace sai qulul ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna sai cikin suratul nahl sai yace wa qala ladina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna ba yana nufin da waɗannan lafuzan za su faɗa ba cikin suratul an'am a yana faɗin wannan magana da za su faɗi ta ko da za su iya ƙara wani abu ko su rage ba yana nufin 100 bisa 100 ba daidai abin da za su faɗa dan kakkace akwai bambanci tsakanin abin da yake cikin suratul nahl da kuma abin da yake cikin suratul an'am a ƙarshe kuma a cikin littafin ustazu doktor fadl samar ra'i التعبير القرآني yayi bayani kan balaga tsakankanin waɗannan aya da take cikin suratul an'am da wadda take cikin suratu wato al-nahli dalibin ilimi sai ya samu wani littafin ya ga aujuhul balaga da akwai na bambanci tsakankanin su malam yace to wali hadha dan wannan ne la yajuzu bai halatta ba lil asi ga mutumin da yake sabon Allah an yahtajja ya kafa hujja fi wujudil ma'siyati minhu lokacin da ya aikata sabo bi qawlihi yace law sha Allahu da Allah ya so ma fa'altu hadhihi al ma'siyata wato da ban aikata wannan sabo ba ma fa'altu hadhihi al ma'siya fala tuqimu alayya haddaha kada wato zartar da haddi a kaina ku tsaye da haddi a kaina na wannan sabon fa kaifa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam to ya akai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law sha Allahu ma talautuhu alaikum da Allah ya so da ban karanta shi ba shi alqur'anin nan gare ku ina fata an fahimce ni to wannan kulna bala yace zamu ce annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala hadhihi aljumla ya faɗi wannan jumla na shau law sha Allahu da Allah ya so da ban karanta ba duk da yake kuma ba a kafa hujja da mashi'a yace qala hadhihi aljumla bi amri Allah ta'ala ya faɗi wannan jumla ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to tunda ya faɗi wannan jumla da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko لأن الله عز وجل دومين الله مدوكاكين سركي قال له ياتي قل لو شاء الله كتي دا الله ياسو ما تلوته عليكم دا بنكرن تامك ونن القرآن با مالين يتي وللعبد باوا كما ينا دا أن يحتج بمشيئة الله يكف حجة دا مشيئة الله معنى أبين دا الله يسو إذا أمره الله إذا الله سبحانه وتعالى يمس أمرني an gane ko an yahtajja biha ya kafa hujja da ita kina idan Allah ne yace ka ce haka to shikenan ai magana ta kare tunda Allah shike bada umarni malam yace amma ma laysa kadhalika abinda ba haka ba yace to falaysa lahu an yahtajja to bai da izinin ya kafa hujja bi mujarradil mashi'a da mashi'a ta Allah abinda Allah ya so wama aurattumu wama aurattumuhu abinda mun suka kawo shi wama aurattumuhu abin da suka kawo shi kazalika kamar haka ne kenan ma'ana in ba Allah ya ba da izini ba dai a takaice ba za a abin nan ba su ko abin da suka kawo na kafa hujja to nan kuma kenan Allah subhanahu wataala shine ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaza kenan ko tunda Allah ne ya ce to shikenan kaga cewa an yi ma annabi Adamu sujada ai haramun ne ai ma Adamu sujada to ai Allah ne ya ce mala'iku su yi annabi Adamu sujada dan haka nan ko sujada ce irin wadda ake yi wannan gwa zai tambayi Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ina fatan an fahimce ni da annabi Musa ya addu'a ya ce Allah ya halakar da Fir'auna da mutanensa an gane ko to waɗansu suka ce ya aka yi annabin Allah ya yi ma addu'a Allah ya halakar da fir'auna waɗansu suka ce saboda annabi Musa ta fuskar mu'amala yau da gobe ya fahimci fir'auna ba zai yi imani ba kuma da mutanensa dan sun ce wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin tanan ya fahimta waɗansu suka ce malamai suka ce a'a ai Allah da kuskure ne annabi Musa da zai ce mai abu kaza ka bashi domin annaba idan sun kai ijtihadi bai dace da abin da Allah ke so ba za a sabkar da nassi an gane ko a ce ga yadda ya kamata a yi annabi nuhu ya magana ɗansa Allah ya ce wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ko a wata qira'a innahu amila ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm to amma lokacin da ya addu'a yace Allah ya halakar da duk wanda ke bisa doron kasa wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajran kafara na Allah bai masa magana ba don mi dan saboda dama an sanar da shi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun masu hadda qur'ani kuma ayi hatara cikin suratu yusuf fala tabta'is bima kanu ya'malun wajen wato magana annabi wato abin nan Yusuf da ya dan uwansa to da haka dai a takaice Allah sai bai ce ma Annabi Musa ba kada yayi wannan addu'a ko ko ya kamata ya canza ta bal ma qala qad ujibat da'watu kuma yace an karba addu'a ku kenan nan ba a tambayan me yasa Annabi Musa ya wannan addu'a don Allah ya riga ya tabbatar da ita shi yasa kenan ba za a tabbatar da sujada ba a ce ayi ma mutum sujada ai an yi ma Annabi Adam sujada a'a wannan Allah ne ya bada umarni annabi Yusuf kuma da aka fa hujja wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada shi iyayensa ne suka yi masa sujada ba shine masa sujada ba in ma mun ce sujada ce wacce wanda ake yi misali ta dukar da kai ko sujada ma irin waccan sai mu ce to a shari'a su tunda Qur'ani ya bada labari akwai ta to kai kuma a shari'a mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wannan law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da zan umurci wani mutum ya wani mutum sujada da na umurci mace inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na cikin sunan Tirmidhi ta yi mamijin ta sujada to kina kaga a shari'a mu babu shi ko da mun ce akwai shar'u man qablana shi yasa kada mutum ya ta kokarin sai ya wato halatta wani abu wanda babu shi domin idan kai hakan ga sai zama to kamar kana aiki ne da son ranka dan saboda tabbatar da wani abu cikin addini to wannan shi dai ne abin da malam ya kawo cewa ba a kafa hujja da wato mashi'a ta Allah subhanahu wataala kafin mu je gaba wannan aya wadda an kawo kullu sha Allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun wato akwai qira'a ta ibnu kathir wala wala wato wala adrakum bih sai zama to an shafe lamun kenan kullu sha Allahu da Allah ya so a wagga qira'a ta jamhur ma tarautu alaikum da ban karanta muku alqur'ani ba wala adrakum bihi da Allah bai sanar da ku ba alqur'ani da Allah ya so da duk waɗanda abubuwa su tabbata ba kina Allah ya so ni in karanta alqur'ani ba ni ni zabi haka ba Allah ya zabe ni ku daina hasara da wani abu sannan kuma da Allah ya so da ba ku san da alqur'anin ba ma kenan wannan Allah ne sosai kun ji shi ba nufi na bane kenan ku da haka idan za ku yi ku yi da Allah shi yasa waɗansu da suke yakar masu wa'azi wani yana yaƙi da mai wa'azi ko yana zagin sa ko yana cin mutuncin saboda sun samu wani sabani na duniya wani kuma yana zagin sa ne saboda addini da yake ma yana ma addini hidima to kaga wanda yake zagin malami ko yake sukar waɗansu masu yi addini hidima saboda suna ma addini hidima to in ma musulmi ne imaninsa ya rauni domin ba da su yake yi ba hakikatan da Allah yake yi ina fata ana fahimta ta lokacin da zaka zagi misali halittar wani ka ce dogo ko gajeri ko mai katon kai ko mai kaza ko mai kaza duk waɗannan abubuwan da kake faɗa Allah ne kake zagi don shi wannan mutumin bai da zaɓi cikin waɗannan abubuwan Allah ne ya gada ma yi shi Allah ya gada ma yi shi a zamanin da yake so a wurin da yake so a kabilar da yake so ya sa shi yayi magana da yaren da yake so Allah ya yi shi kaza Allah ya ba wanda Allah ya shawara da shi lokacin da Allah bai halittarsa ina fata an fahimce ni wala adrakum bih da Allah bai sanar da ku ba ita ce qira'a ta jamhur qira'a ta ibnu kathir wanda kuma imamul bazzi ɗaya daga cikin ruwata nashi tun da bazzi da kumbul ne to shi imamul bazzi yana da fuska guda biyu yana da wala adrakum be kuma yana da wala adrakum be to ita kira'ar ta ce wala adrakum be da Allah kuma ma talautu alaikum da ban karanta muku shi ba wala adrakum be to nan da lamun ta fita la adrakum ta fita lamul nafi ta koma lamul ibtida'i litta'kid kenan wala adrakum bi da Allah ya sanar da ku wannan alqur'ani kenan an gairi ta wani na da Allah ya so ya sanar da ku alqur'ani nan ba ta hanya ta ba da ya sanar da ku shine wannan taujihi na qira'a ta ibn kathir sannan kuma akwai qira'a shadza wala adrakum bi da Allah ya tunkuɗe ku da alqur'ani ma'ana ya kawo wani wanda zai karanta muku alqur'ani ya yaƙe ku da shi ko da ba ni bane haka Allah subhanahu wata'ala yaso ina fata an fahimta wanda wannan abu ne wanda ke da muhimmanci kafin mu je mas'alar mu ta gaba akwai ayar da take mai son ya ga taujihin wannan qira'atkin ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na Sheikh As-Samin al-Halabi ya koma cikin kuma al-bahr al-muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi sannan kuma ya koma cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam doktorata Umar Salim Bazmul wanda na dan bada misalai ne wadanda dalibin ilimi zai duba kafin mu je mas'ala ta gaba akwai ayar da ta gabaci wannan wadda akwai tana da alaka da wannan aya amma akwai wani bayani mai muhimmanci da ya kamata a ce mun faɗa shi yasa nake so in dan yi bayanin wannan shine cewa da nace alqira'atu wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 572 a can ɗalibin ilimi zai duba wannan aya kafin ta akwai wata aya da Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyin mu waɗanda suke bayyana nu qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yarda da haɗuwa da mu ba za su ce iti bi qur'anin ghairi hadha sai mun yi hattara da fi'ili na iti idan zaka wuce alhamza za ta yi aiki wato qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha amma dukkan qurra idan suka tsaya iti suke cewa kamar in sun ce qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghairi hadha ituni bi kitabin min qabli hadha amma in za a haɗe sai a ce wato abin nan sai a hada da alhamza kamar a cikin wato suratul ahqaf inda yake cewa ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin in zaka hada sai ka kawo alhamza an gane ko wato idan kun ba za ka karanta ba ka tsaya akan wannan sai ka ce ituni duk inda yazo a cikin alqur'ani haka yake shi yasa zaka malaman musabaka wadansu idan dalibi ya fara da ituni ko iti bi qur'an ghayr hadha ce yayi kuskure to kai ba karanta ilmul qira'at ba baka sani ba kuma an baka jagorancin musabaka to kaga akwai matsala ya kamata alal akalli cikin lajina in za a musabaka a samu wanda ya san qira'at kuma hafizin alqur'ani kenan idan aka kuskure ya sani amma lajina gaba ɗai babu wanda ya hardace alqur'ani to kaga taho ta zama musabaka ta zan musa a baka kenan ana neman wato abinda za a samu ne a cikin baki kamar da wani yake ya faɗa da haka da ya kamata mu tsarkake mu sabakokin mu mu zabi wanda suka cancanta can abin da ya shafi tajwidi wannan ba dole bane sai mahaddaci abin da ya shafi tambayoyin tajwidi ba dole ba sai mahaddaci abin da ya shahi makharij ba dole bane sai mahaddaci amma a ce babu mahaddaci ko guda a cikin lajina kuma za a yi musabaka ta alqur'ani gaba daya a in izib biyu ne kun haddace izib biyu ba matsala ku madalibai in izib biyar ne akwai wanda haddace izib biyar ba matsala amma qur'ani sukutum gaba dai kuma duk lajina gaba daya babu wanda haddace alqur'ani wannan ya kamata mu gyara ko da babu shi a yi kokari a kira wani ya zo koda daga waje na shi ma ya kawo tashi gudunmuwa shi ma ya samu alherin ka a zaman to ku kaɗai ne kawai za ku samu in ma ana bada alherin kuma don aikin Allah ya yi kyau kuma don ba ku son a gane cewa din ku kuna da rauni cikin Qur'ani shi yasa za ku yi koda abin bai daidai ba to in an tsira a nan duniya a lahira za mu tsira ya kamata mu gyara al'amuranmu المهم دي ايتوني بكتاب قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا كوكو ان ان tsaya قال الذين لا يرجون لقاءنا ايتي بقران غير هذا واذا اكرنت musu ayoyin Allah malaman har da alkur'ani suke cewa duk inda an ka ce wa idza tutla alaihim ayatuna inda an ce tutla alaihim ayatuna duk cikin alkur'ani sai an ce bayyinatin banda wuri guda kacal shine a cikin suratu al-anfal an gane ko wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na nan ɗaya ne ba a kawo bayyanatin ba kuma wannan ba shi ke nuna ayoyin Allah ba bayyananu bane dukkan ayoyin Allah bayyananu ne don kaka ce to nan tunda ba a kawo bayyanatin ba nan ba bayyananu bane qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa sa tsammanin ko ba sa tsoron haɗuwa da mu ko ba sa sa tsammanin za su haɗu da mu za su ce iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani alqur'ani wannan ba wannan ba au badilhu ko ku ka canza shi malaman balaga ta alqur'ani suke cewa sai Allah ce qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace ba zan iya canza wannan alqur'anin ba ta karan kaina to me yasa sai bai yi magana ba abu biyu suka tambaya iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba ko ka caccanza shi kamar gyaran fuska kamar yadda yanzu wato makiyan addini da kafirai suke cewa ai mu qur'ani gyaran fuska ai masa kwaskwarima a rage waɗansu ayoyi ai kaza ai kaza ai kaza kina Allah ya koma ma shine yaron kafirai da waɗansu mutane da suka ganin su sun fi karfin Allah ya gaya musu gaskiya za a haɗu da Allah in ba a tuba ba dan haka dai biyu suka roƙa ko a canza qur'ani ko a yi ma alqur'ani gyaran fuska ko komi a zo da wani qur'ani daban to amma wajen bada amsa sai ce qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni ba zan iya musanya alqur'ani ba to in an ce al-ityan shine ka zo da ka canza abu gaba ɗaya at-tabdil kuma yana nufin in an ce iti bi qur'anin ghairi hada yana yiwa a bar wannan din a zo da wani amma an ka ce au baddilhu ko ka canza shi to canzawa kuma ko ya zama to ka caccanza masa fuska ko ko a baddilhu ka mai da wancan gefe ka zo da wani shi yasa al'ita uba dole bane sai an tafi da wancan ya kamata ɗaliban ilimi mu fahimci balaga ta alqur'ani to me yasa sai bayani kan musanya alqur'ani bai magana da zuwa da wani alqur'ani ba sai suka ce saboda idan ba zai iya canza ma alqur'ani fuska ba to ai zuwa ma da wani din wanda ba shi wannan magana ba ta kota su ba shi yasa sai qur'ani yayi ijazi shi yasa in ana tattaunawa a san tahriru mahallun niza a san kuma abin da ba a da bukatar sai an kawo shi in yace ba zan iya kawo wani alkur'ani ba to sai ce to ka canza masa fuska amma in yace ba zan iya canza masa fuska ba to balantana ma in kawo wani sai yace to in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake bi ba sai abin da an kai mini wahayi wannan ba yana nuna cewa ba kamar yadda yan zahiriya suke nunawa alkur'ani da sunna ɗaya za a aiki da su ka ai aiki da fiqhu da qiyasi wanda kuma shi kanshi abin da fiqhun din an yi istinbatin shi ne karkashin alkur'ani da sunna ina fata ana fahimta ta don haka ba a cewa abin ga kuma yan qur'ani su ce in attabi illa ma yuha ilayya duk a watsar da hadisai su kuma a ce ai alki da qur'ani shi kadai to don haka na akwai raddi gare su in attabi illa ma yuha ilayya shi ma hadisin wahayi ne domin Allah ne yake cewa in huwa illa wahyun yuha inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kace ni ina jin tsoron in na saba ma ubangiji na azaba mai girma to kaga in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce in ya saba ma Allah yi shirka zai shiga wuta to ai dole ai wa'azi kan shirka wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa talatakunanna min al-khasirin an yi wahayi gare ka da suka gabace ka inda za ka yi shirka da za ka shiga wuta ashe shirka babban aiki ne shi yasa ma Allah ya kawo annaba a cikin suratu wato al an'am da ya jiro su gaba ɗai sannan ƙarshe dai Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajatin man nasha a wata wasu abin nan qira'o'in inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin wa isma'ila wa yas'a wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al alamin wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده التي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا أن ما ندسون شركة دا الله باتا أيكين تو كودا ما منزع الله سبحانه أنك دا ياي شركة دا أن باتا أيكين شاي تا إسما كمنا أنكاو تو دا هكا ينقوى مسلمي الله يبون تسري بشركة دا أبين دا دوز دي كيزوا بشركة دنيا دا لاهرة to wannan shine qul inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim to magana da ta karshe da nake so in kawo karshen wannan aya tun da ta gabaci wannan aya ne ta qul law sha Allahu ma talawtuhu alaykum wala adrakum bih faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun nan abu biyu nake so in kara karshen waɗannan ayoyin abu na farko shine cewa wato ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir ya kawo ta mas'ala mai muhimmanci da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ibn ashir yake cewa sun ci a kawo wani qur'ani wanda ba wannan ba ko a caccanza masa fuska yake cewa to ya kamata a hankalta ma wani abu anan mai muhimmanci kwarai da gaske shine cewa ba suna nufin a musanya alqur'ani ba a kawo waɗansu ayoyi waɗanda suke zagin allolinsu ma'ana son da suka yi a kawo ƙur'ani a kawo ƙur'ani wanda ya dace da soye-soyen rayukansu shine suke nufi domin da za a janye wannan alƙur'anin a kawo ayoyin da suke zagin allolinsu an gane ko to ai ba a yi komai ba kenan shi yasa sai ce to na abin da suke nufi ƙur'anin da ya dace da sauransu ake nufi ina fata an fahimce ni to sannan kuma abu na ƙarshe shine da yace faqad labithtu fikum umran min qabli na zamna cikin ku a cikin kafin alqur'ani shekaru masu yawa shekara 40 kun sanni har kuna kira na amin wannan daga cikin adilla na nuna alqur'ani gaskiya ne kenan sai ka zamanto cikin mawdu'ai domin yana daga cikin abubuwan da ɗalibin ilimi zai iya samun mawdu'ai da dama a cikin su shine abin da ake kira wato al'adilla ala isbati shay'in aw nafihi wato idan ka samu wannan zaka iya samun maudu'i da dubu dalilan da suke nuna alqur'ani daga wajen Allah yake dalilan da suke kore cewa alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba dalilan da suke nuna annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalilan da suke kore cewa waɗanda suke nuna ba annabi bane ba gaskiya bane al'adilla ala isbati shay'in aw nafihi dukkan abu in gaskiya ne ga dalilan da suke nuna tabbatar shi to gaskiya nawa akwai duk abu in ƙarya ne ga dalilan da suke nuna ba gaskiya bane da wannan ne kotu kotu suke aiki ma su nemi dalilan da suke nuna cewa abu kaza gaskiya ne ko ba gaskiya bane al-adilla al-aqliyya wa naqliyya waɗanda aka rawaito da waɗanda ta fuska hankali za a istinbatin su sannan da al-fawaid wal hasanat duk abu in an kawo as-salbiyat wal ijabiyat in abu ne nagari wato abu nagari menene fa'idodin sa sallah menene fa'idodin ta azumi menene fa'idodin sa zakka menene fa'idodin ta misali dubban mas'aloli zaka fitar a karkashin wannan in abu ne wanda bai da kyau to al-madarrat as-sayyi'at abubuwan da suke nuna abin bai da kyau misali luwadi menene yake nuna cewa iwladi yana da hatsari a duniya da lahira misali sata me yake mutuna da hatsari a duniya da lahira hatsarin ta ga mutum alal fardi mutum daya wal mujtaba kuma ina take kai al'umma kaga sai ka samu mawdu'ai masu yawa sannan in alkhairi ne to kuma me yasa mutane suke gudun sa dan galibi mutane suna suna gudun alkhairi ne kuma suna sakaci da shi in sharri ne kuma sai ka kawo abubuwan da suka sa mutane suke wato kusanta shi saboda dan adam yana karkatuwa zuwa ga sharri kaga daga nan ka samu mawdu'ai masu yawa cikin khutba da muhadara amma bi iznillahi ta'ala da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa wannan ba mun kai karshen wannan mas'ala sai mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 416 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir afwan mas'ala ta gaba za mu je cikin littafin daf'o'i hamil ittirab wato an ayatul kitab domin shine kawo mas'ala wato ta wato 18 kenan ina fata an fahimta تو أتكن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين أمسألة تتمان دبقوي ما لن يكي تيوى قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مشركي سنة تيوى وطنن أوابن da suke bauta ma su ne za su musu ceto a wajen Allah tun da farkon ayar wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum suna bauta ma wani Allah wanda baya cutar da su ba zai iya cutar da su ba sannan kuma ba zai amfane su da komai ba balma ba zai cutar da su ba ana nufin ba wai bai da ikon ya cutar da su sai da izinin Allah domin gunki yana iya cutar da dan adam ya faɗo ya kashe shi misali wannan shi da abin da ake so a ce ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله suna cewa waɗannan su za su yi ceto a wajen Allah farkon ayan na faɗa ne dan mutane ɗan uwa ɗalibai mu fahimta malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai kima da daraja mai albarka ni na ƙara mai albarka din tadullu tana nuna ala annahum yarjuna shafa'ata asnamihim kafirai suna sa wa tsammani suna ɗamma'a in ji malaman zauri suna kwaɗayi wato cewa shafa'ata asnamihim gumakansu za su yi musu ceto yawmul qiyamati ranar tashin alkiyama mallan yace wa qad jaa ya zo fi ayatin ukhar a cikin waɗansu ayoyi ma yadullu ala inkarihim abinda yake nuna musun su li asli yawmil qiyama game da asalin kiyama ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma nahnu bimab'uthin suka ce mu ba za a tayar da mu ba a cikin wato suratul an'am ina fata an fahimce ni a cikin suratul an'am aya ta 29 da kuma suratul mu'minun aya ta 30 wato da bakwai kenan ina fata an fahimce ni wa qawlihi da fatar Allah wa ma nahnu bimunsharin sun kace mu ba za a tayar da mu ba min anshara yunshiru insharan thumma idha sha'a anshara suratul dukhan aya ta 35 wa qawlihi da fatar Allah man yuhyil idama wa hiya ramim inda yazo a cikin yasin yake cewa wa zai rayar da al'izam kasusuwa waɗanda sun wahiyar ramim bayan sun rududdige kenan yana ganin babu zancen kiyama ila ghairi zalika min al-ayat ma yace zuwa ga wani wannan waɗansu ayoyi da suke nuna cewa kafirai ba su imani da kiyama ba to kaga idan an ce sun yi ima sun ce za a yi musu ceto kenan sun yarda ma za a tayar da su to su kuma wannan kuma an sun nuna kuma ba za a tayar da su ba to ya za mu yi da waɗannan ayoyin malam yace to wal jawabu amsa annahum yarjuna shafa'ataha fi dunya an gane ko suna zaton suna tsammanin suna neman ceton gumaka fi duniya a nan duniya li islahi ma'ashim don su gyara rayuwarsu ta nan duniya wa fil akhirati amma a lahira ala taqdiri wujudiha akan cewa ma in an kaddara kiyama tana yiwuwa li annahum shakku da fiha domin suna shakka ne to wai in ma akwai kiyamar to ga yadda za ta kasance malam yace nassa ala hadha ibn kathir wannan amsa ibn kathir ya kawo ta في سورة الأنعام أتكن سورة الأنعام في تفسير قوله أو جنفة الله سبحانه وتعالى إن يكاوشي وما نرى معكم شفاعكم آية تسعين دهو أتكن سورة الأنعام kaga malam ya yi nuna amana ta ilimi don kuma ya mayar da kai ga daidai inda zaka samu magana kuma dan malam ya ce ibn kathir ya faɗa ka kuma cikin littafin shi ba shike nuna mallan shi bai san alqur'ani ba yana daga cikin abin da ke cutar ɗalibai sai su iske wata fa'ida mai kyau wadda in sun faɗe ta sai su ga kamar za a ga sun yi hikima maimakon su danganta ga wanda ya faɗi wannan magana ya akwai abin da za su ƙara su ƙara din wanda Allah ya musu fatayi sai su kiya sai su ɓuyi to shi kuma Allah inna rabbaka labil mirsa sai Allah ya nuna cewa wannan abin ga inda ka ɗauko shi kuma albarka ba za ka same ta ba al'amalatu naqliya sai dai in lokaci ne ya ƙure ko naqli din yayi yawa kana ganin babu lokaci to wannan dan baka faɗa ba Allah ya sani amma dai don saboda kai ka samu girma shi wanda Allah ya ba wannan ilimi wanda ya rubuta shi ba zai samu ba Allah ya san ka shi yasa ka daina ɓuyi musamman wanda yake zagin wani malami ko yake zagin waɗansu malamai ƙarshe kuma suka iske yana ɗaukar littafan su yana cirke fa'idodi amma baya faɗa baya son a gane daga wajen nan wannan ya ciro to kaga wannan ai zan wato khiyana Allah kai mu tsari khiyana ilmiya malam yace to wana dul wa yadullu lahu qawluhu ta'ala anil kafir abin da yake nuna wannan magana an gane ko da ibnu kathir kenan ya faɗa kenan maganar kafiri anil kafir wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu illa al-husna kafiri na cewa wala in ruji'tu ila rabbi idan aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na inda li indahu lal husna ina da kyakkyawa kenan inda li la hayatul husna koko dama tun da kun ka duniya nan mu muke da motoci mu muke da jirage misali a lokacin da suka yi jirage in kuma can wancan lokaci na mu muke da ƴaƴa mu muke da mulki muke da kaza to ko lahiran ma aka je haka ne za a yi kiyasin duniya da lahira wanda kuma ba a kiyasin duniya da lahira kamar yadda ƴan mu'tazila suke kiyasin duniya da lahira da al-madarisul aqliya madrasoshi na hankali wanda suke yakar addini sai su nuna yan an ce lahira akwai kaza to ai anan duniya bai yiwa to ya ga ma duniya da lahira din ne balle haka zo kai kiyasin su ina fata an fahimta suratul fussilat aya ta 50 wa qawluhu da fadar Allah wala irudittu ila rabbi idan aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na kafiri yana fadar wannan la ajidanna khairan minha munqalaba zan samu mafi alkhairi daga wannan duniya wato makoma kenan munqalab shine makoma wa sayalamu alladhina wato zalamu ayya munqalabin yanqalibun suratul kafi aya ta 36 malin ya ce li'anna in ashartiyya domin in shartiyya ta dullu ala shakki tana nuna abu ana shakkasa fi husuli sharɗi akan tabbatar sharɗi ko kuma nadir ne wani lokaci tana nuna shakka lokacin tana nufin can ba a rasa ba wa yadullu lahu qawluhu ta'ala malin ya ce abin da yake nuna wannan magana wa ma adhunnu sa'ata qa'ima qiyama inji kafiri bana tsayon za ta tsayu fil ayatayn al-madhkuratayn ayoyin da sun ka gabata a cikin suratul kafi da cikin suratul fusilat yana cewa wa ma adhunnu sa'ata qa'ima to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wannan wato aya din to a ƙarshe abinda ya kamata mu ƙara za mu dan ƙara wadansu abubuwa guda biyu na farko a cikin suratu wato abin nan fusilat ya ce wala in ruji'tu ila rabbi kiran mai hadda alƙur'ani sai shi hattara cikin fusilat ruji'tu a cikin suratu alkafi rudittu ila rabbi so a wajen balaga kuma Dr. Fadl Samar Ra'i ko in ce Ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i a cikin littafinsa At-Ta'bir al-Qur'ani yake cewa me yasa ya bambanta tsakanin ruji'tu a cikin suratul Fussilat da rudittu a cikin suratul Kafi yake cewa galibi idan kaga Qur'ani ya bambanta tsakankanin surori ga wata kalima to yana nuna wannan kalimar ta fi yawan zuwa a cikin wannan sura ma'ana kalima ta raja'a a cikin suratul fussilat ta fi yawa bisa ga kalima ta raja a cikin suratul kahfi ita ko kalima ta radda da yace rudittu a cikin suratul kahfi ta fi yawa a cikin suratul kahfi fiye da suratul fussilat kenan wannan yana nuna ishara ta balaga ta alqur'ani wannan kalima kamar ta fi yawan zuwa a cikin wannan sura shi yasa yi amfani da ita a cikin wannan sura wannan yana daga cikin abin da malam ya faɗa kuma wanda ma yake so yana iya in akwai wata balaga ya karo muna in ma baka da abin da doctor ya faɗa ba ni dai na ga baka abin da ustaz doctor ya faɗa da haka ba dole bane sai ka karba amma dai kai dai mai har da qur'ani ka riki ruji'tu a cikin suratul fussilat rudittu a cikin wato suratu al-kahf wannan na farko kenan abu na biyu wanda zan kara a karkashin wannan shine cewa abin nan abu na gaba wanda ya kamata mu kara shine cewa wato da an kai zance cewa kafirai suna shakka ne a'a wasu sun fada amsa cewa a'a su kafirai sun kasu gida biyu akwai kafiran da sun yarda da akwai kiyama na fata ana fahimta ta domin waɗanda suke cewa wato suna da masu ceto ai akwai yanzu ahlul kitabi waɗanda suke ganin Yesu almasihu misali zai ceto su kiristoci kenan kenan kafirai kala kala ne duk kenan yana magana ne kan larabawa tun da yana zancen mushrikai ne to amma kafirai kala kala suke hadda mushrikan misali ana kasa su gida biyu da kafirai ma'ana akwai waɗanda suna sa tsammanin za a yi kiyama suna shakka akwai waɗanda ba su yarda ma akwai Allah akwai kiyama kwata kwata kinan nan waɗanda ce su fa'a'una ko dai zamanto waɗanda suke shakkan ni an gane ko ko kuma a'a waɗanda suka yarda da akwai kiyaman nema in suna shakka akwai waɗanda su ba sa ma shakkan tsiyama za ta tsayu su kwata kwata ba su ma yarda da ita ba kinan nan sai magana akan wani sifi na kafirai wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta abu na farko kenan eh abu na gaba wanda ya kamata mu ƙara kafin mu je mas'alan mu ta gaba shine cewa wannan sura suratu Yunus ita ce sura wato abin nan e, sura ta e, jerin, jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta goma an gane ko suratul ra'ad kuma a jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta sha uku suratul ghafir ita ce sura ta arba'in to kenan goma ga sha uku su ne ashirin da uku sannan in ka kara da arba'in su ne sittin da uku to waɗansu masu wato fitar da ijazul qur'ani suke cewa waɗannan surorin guda uku suna ishara ne zuwa ga adadin shekarun manzo sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya faɗi auna tawaffayan naka cikin waɗannan surori guda uku ya faɗi wannan a cikin suratu wato Yunus an gane ko auna tawaffayan naka fa ilina marji'uhum sannan kuma a cikin suratul Ali ya ce auna tawaffayan naka fa inna ma alayka balagu wa alayna hisab a cikin Ghafir ya ce auna tawaffayan naka fa ilina auna tawaffayan naka cikin suratul Yunus fa ilina marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun a cikin Ghafir auna tawaffayan naka fa ilina yurja'un To waɗannan surorin raka mukin cikin Qur'ani, suratu Yunus ita ce ta goma. Suratul Ra'ad ita ce ta sha uku, goma ga sha uku ashirin da uku, suratu Ghafir ita ce ta arba'in, ga arba'in kenan sun zan ishirin da uku ga arba'in su ne sittin da uku suka ce adadin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun da zai yi kenan, kenan ta nan aka sanya shi wannan istinbati ne sun kai wanda ya ga dama ya karɓa to wanda kuma bai ga dama ba ya ce ya ajiye shi to kuma wannan babu matsala to amma akwai wani abu da suka kawo wanda shi kuskure ne wanda suke karawa domin suna cewa misali cikin suratu yunusa aya ta goma au na tawaffayan naka to wannan kuskure ne ba aya ta goma bace Allah ce au na tawaffayan naka a cikin suratu yunus sannan kuma cikin suratu ra'ad suka ce aya ta 13 ba aya ta 13 bace Allah ya faɗi au na tawaffayan naka a cikin suratu ar-ra'ad suratu ghafir suna cewa aya ta 40 ba aya ta 40 bane kidan wajen ayoyin an yi kuskure amma wajen rakami namba na surorin nan an samu daidai kidan sai a cire wajen ayoyin dan saboda ka a danganta shi zuwa ga ijazul qur'an makiya su samu abin da suke so su ce eh an ce ai kaza ne amma kuma ai bai kasance haka ba ina fata an fahimce ni to wannan yana ɗaya daga cikin wato ijaz da wanda kuma shi ijazin nan yana da ƙa'idodi duk abin da yake ijazi ne yana da dawabi da shurut waɗansu ce zance a ce ijazul qur'ani babu shi wasu kuma suka ce a'a duk abin da an ka yayo a ce ijazul qur'ani ne wasu suka ce a'a yi shi da sharuɗa to wanda kuma shine abin da aka fi amfani da shi musamman in muka duba a Rabitatul Alam al-Islami majalisar malamai ta duniya an keɓe wuri mai kula da Hay'atul Ijaz al-Ilmi fil Qur'ani was Sunnah tunda Ijaz al-Qur'ani yana da wurare daban-daban akwai al-ghaibi al-lughawi al-bayani at-tashri'i al-ilmi gashi nan dai cikin fanni daban-daban kuma Allah ɗaya san iyakarsa dan haka dai wannan na bada misalai ne su sun ci ana yin Ijaz a tabbatar da shi amma bi shurut sun faɗi sharuɗa ya zamanto wato ya zamanto nassi ya inganta ma'ana alqur'ani aya tana cikin kira'o'i guda goma tabbatacci ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya inganta sannan na biyu kenan in nasu ya tabbata ya zamanto ma'anar ta fito a fili ga abin da ake nufi tabbas hakikatan baya ɗaukar wani abu wanda ba shi din ba ma'ana ta hito sannan kuma sai ya zamanto a kalli cewa abin da ake son a fassara shi ba abu ne mai canzawa dan kada ya zo ya canza wata rana a zo a karyatar da alkur'ani kenan sai mun bambanta tsakanin theory abin da suke kira theory da english da kuma wato a haƙiƙatun ilmiya abinda suke kira da faransanci mp scientific ko ko scientific fact da ingilishi sai in ya zama toto scientific fact ne abu ne wanda a ilmance baya canzawa sannan a tabbatar da ijazul qur'an sannan kuma ta haƙoƙul mutabaka a tabbatar da akwai alaƙa tsakanin ma'anan nassi in qur'ani ne ko hadisi wanda ya tabbata wato da kuma shi wannan abin lalle qur'anin shi yake nufi kuma a tabbatar da cewa a'a al'ilmi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ido ba za a iya sanin wannan abu sai ta fuskar wahayi domin abu ne wanda su ake gani to ai ba sai ijazan Qur'ani akwai shi a wannan wurin amma ya fi bayyana a yanzu din sai an yi bincike da manya manyan na'urori sai a samu a gano wannan ina fata an fahimci ni kun ga Qur'ani ya yi bayanin teku teku a Makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu babu teku to ba da labarin abin da ke cikin su in ba Allah ba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji ya samu labari misali ne ake bayarwa to sai ka gane cewa kenan waɗansu abubuwa da yake faɗa ba a iya gano su ma a wannan lokaci to wannan shi dai ne yan uwa musulmi ina ganin darasin mu nan ya kai ya kamata ya tsaya sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala wato ya ba mu iko insha Allah za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh